أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وإذا قيل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الحمد لله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم muna shirya godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala fa'alun lima yurid mahalicin kowa da komi wanda sai ya so ake cikin kaddarawarsa da gudanar mulkinsa da kuma yadda yake sarrafa bayansa yadda ya ga dama ya sake kaddara saduwarmu da ku a wannan rana ta talata bakwai ga watan bakwai watan rajab ɗaya daga cikin watanni masu alfarma watan rajab shekara 1443 hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada yayye a cikin halitta wadda ba aika maka ba cikin halittu kuma ba za a yi ba ya mace ba ta ba aihuwar ɗaka maka sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zawa madina wanda ya yi daidai da takwas ga watan biyu shekara 2022 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala wanda sai ya so ake ya sashi kadar mu da ku a wannan majalisi kuma a wannan rana a daidai wannan lokaci inda muke gabatar da wannan darasi namu a cikin wannan littafi namu mai albarka ɗaya daga cikin littattafanmu na addinin musulunci mai sunan usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu dr ashik salih bin abd bin muhammad ali sheikh yan uwa musulmi masu bin mu wannan littafi ne wanda yake kiranmu yake karantar da mu gyaran aƙida mu gyara aƙidanmu ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu gyara tauhidinmu ni in gyara tauhidina kai ka gyara tauhidinka kaɗai ta allaka a cikin bauta kowa da kowa mu gyara tauhidinmu ‘yan uwa musulmi wannan kalma ta la ilaha illallah musamman anatta mu san abin da ta kumsa mu yi ƙoƙarin aiwatar da abin da ke cikin ta na aiki mu yi ƙoƙarin hannuwa da abin da la ilaha illallah ta hane mu mu tabbatu akan wannan kalma ta la ilaha illallah mu yi rayuwa a cikinta mu je cikin kabari tambayoyin da za a yi mana a cikin kabari na farko-farkonsu sun shafi wato aqida ta tauhidi man rabbuka za ce maka man nabiyuka ma dinuka haka za tambaye ka ka kalmomi ne waɗanda suka shahi tauhidi yan uwa musulmi kuma fatan mu mu tashi ranar alkiyama cikin ahalin tauhidi masu tauhidi tsantsa waɗanda ba sa haɗa Allah da komi a cikin bautarsu sun rayu a duniya sun tsare kalmar la ilaha illallah suna ƙoƙarin aiwatar da abin da ta yi umarni da hani da abin da ta hana ƙalƙashin karantarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan kun diba 'yan uwa musulmi duk manzannin da Allah zai aiko zuwa ga al'umma ko annabawa yakan aiko su da kalmar la ilaha illallah da tauhidi tukwana bayan wannan shari'a yi kaza ko bar kaza nasu ko hukuncinsu ya bambanta na wata al'umma da ba kin dukkan annabawa sun yi ittifaki akan la ilaha illallah Allah yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan sai ce ani ibudullaha wajtanibu at-tagut haqiqan mun aika mun tura a cikin kowace al'umma tun daga al'umma ta warko har ta ƙarshe al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad tsira da amincin alzabata a gare shi mun aika inji Allah mun tura manzo jikada da musamman rasul in yaje me yake cewa anibudullah ku bautatawa Allah tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhid asma wa sifat anibudullah ku bautam wastanibu dagut ku nisanci dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba uwa musulma ɗan uwa musulmi mai sauraron mu a daidai wannan lokaci ashe wannan littafi littafi yana ƙara kiranmu ya tunatar da mu ya motsar da mu ya faɗakar da mu mu yi ƙoƙarin gyaran aƙidan mu ta la ilaha illallah dan uwa musulmi duk rigimar da ake dan uwa kadda ka yarda ka je ma Allah babu tauhidi ba ka ɗaya ta Allah a cikin botarka kakka gaira ku haɗu da Allah kana mai haɗa Allah da wani duk wani laihi da ka sani Allah in ya ga dama yana iya maka gafara da, da, da rahamarsa amma in ka mutu kana mai shirka ba tauhidi a tare da kai kana mai hada Allah da wani Allah bai gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah bayin gafara ga wanda ya mutu na mai shirka yana mai hada Allah da wani babu tauhidi a cikin rayuwarsa babu kare ta Allah yana mai hada Allah biyu yana mai neman tallabi da agaji zuwa ga wani abin halitta alhali abin da abin halitta bai isa yi maka ba sai Allah kamar arzutawa kamar ɗaukakawa kamar ba da lafiya duk wannan Allah shine mai wannan ɗan uwa musulmi saboda haka ɗan uwa musulmi muna fatan Allah ya jagorance mu cikin abin da zamu faɗa a cikin wannan littafi namu na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu Dr. Ashek Salih bin Abdulaziz bin Muhammad Ali Sheikh. Tuntuban harshe Allah ka tsare mu. Ƙarancin ilimi abinda mu gane mana addini Allah ka gane da mu alba. Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu a cikin ahalin tauhidi. ‘Yan uwa musulmi waɗanda suke sauraron mu suke ba da lokacinsu da sauran 'yan uwa wanda suke tsaye fuskar na'ura suke isar da wannan sautin namu zuwa ga al'umma da sauran 'yan uwa wanda wani bangare ba mu ce duka ba da wani bangaren gidan radio fi sabilillahi ake ba mu shi ba kuɗi muke bada ba wani bangaren muna zuba kuɗi wayanda suke ba mu duke su muna zubawa da mu da muke aiwatarwa da malamai da suke karantar da mu da ɗalibai masu sauraron mu da sauran 'yan uwa waɗanda suke ba mu tallabi da agaji domin isa da wannan da'awa muna fatan Allah sa mu tarayya a cikin lada Allah sa tauhidi ya cece mu ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare mana ƙasar mu ya ba mu zama lafiya cikin Niger garin mu da magaran Allah ba mu zama lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa jami'anmu na tsaro cikin gida da bakin iyaka Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasarmu ya Allah shugabanninmu Allah ƙara musu imani da adalci iyayenmu da kakanninmu da yayan kakanninmu Allah ka yi musu rahama matanmu Allah ka yi musu rahama surukanmu da suka aura mana 'ya'yansu Allah ka yi mana rahama ga baki ɗaya da sauran 'yan uwa wanda suke tallaba mana da agaza mana Allah ka taimake mu ɗalibanmu duk inda suke a cikin duniya na Allah ka yi ma kowa albarka Allah ka sa mu yi lafiya mu kare lafiya Allah ka sanya wannan nasiya muna yi ta dan kai ya Allah Allah ka tsare mu dai da ba dan kai ba ya Allah Allah ka sanya mana ikhlasi yan uwa musulmi kai tsaye za mu shiga cikin littafin mu mai sunan usulul iman fi dawil kitabi wa sunna ba'da bismillahir rahmanir rahim malam yace al mabahasu thani bincike na biyu ko abin bincikawa na biyu wujubi ifradullahi bil ibada wa tatahu madalib wajibcin ta Allah da ibada darasin da zamu tashi a yau darasi na goma ne yan uwa musulmi darasi ɗaya bayan ɗaya yau wannan darasi namu na goma ne za mu tashi akan wajibcin ta Allah uwa musulma ɗin rigimar da ake uwa musulma ki zamanto cikin ibada kin ta Allah kakki haɗa Allah a cikin bauta a ƙarƙashin shi malam ya ce wa ta tahu matsalib akwai ababe abin nema wanda za a nema mutum ɗan adam ya lura da su ya kiyaye su ya himmatu da su malam ya ce almatsalabul awwal abin nema na harko ma'anar ibada wal usul allati tubna alaiha abin da ake nihi da al'ibada dan ba maki yar uwa musulma wani ya ganki ya ce to ke kun ji malaman ku suna suna cewa ibada ibada ibada ibada to menene ma'anar ibada ko kai dan uwa musulmi tun ba a ihe ne ba kake sallah kake azumi kake zakka a matsayinka na musulmi to menene ibada wal usul da kuma asali tushe allati tubna alaiha na abin da aka gine ta aka gina ta akanta tubna alaiha aka gine ta akanta ita ibada asali wannan da aka gina ita ibadar akanta kajiwa wannan wata tambaya ce wadda yan uwa musulmi a matsayina na musulmi in je makaranta gurin malami malamin ya ce ibada ibada menene ma'anar ibada da kuma asali wannan da aka gine ta akanta malam ya ce al'ibadatu fil luga abinda ake nihi da ibada a yare na larabci ko a halshe na larabci al'ibadatu fil luga abinda ake nihi da ibada a cikin halshe na larabci ko yare na larabci adillu wal khudu adillu wal khudu sab sabtarwa wal khudu da kasantar da kai shi ne gida al'ibada sabtarwa sassabtarwa walhudu da kuma ƙasƙantar da kai yuƙalu larabawa suna cewa ba'irun mu'abbat ai mudalal ai wato muzalal ba'irun mu'abbat darba suke cewa raƙumi ya sassabtar ko kuma raƙumi ya ƙasƙantar da kai kasar raƙumi ko taguwa in za a hauta ai durƙusawa take haka an gane ko to wannan durƙusawar babu wanda ake mishi wannan dukawar wannan sai Allah subhanahu wataala domin ibada ce dan ya kama maka misali kararan ka gane ma'anar ibada a yanar larabci shi yasa ce yake ji maka ba'irun mu'abbad raqumi ya sassabtar ya duka domin wanda zai haushi ya hau raqumi ya kaskantar da kai ya duka haka ya durƙusa ai muzallal ai ya ƙasƙantar da kai ya durƙusa to wannan durƙusan kai matsayinka na musulmi mai la'ilaha illallah ba a ma kowa sai Allah domin shek usman bin kori na cewa wal inhina'u fi tahiyyatu fa hiya bid'atun muharrama durƙuso da ake yi wajen gaisuwa idan nazo zan gaisa da wane zan gaisa da wane ko ke zai ki gaisa da mace ƴar uwarki domin haramun ne ke mace ki gaisa da wanda ba muharramin ki ba ba baban ki ba ba kanan ki ba ba e, mushin ki ba ki zo ki ɗauki hannu ki bashi wannan yaran mu matasa bihimi ma ƴan mata ku kiyaye eh to wannan dukawar in mun zo gaisawa da muke in ji Usman dan Fodi bari na faɗa ba al inhina fi tahiyya fa hiya bid'atun muharrama kowa ya san iya suna littafin shek usman bin fodiyo mujaddadi wanda ya jaddada addini ya yi yaƙi ya yi jihadi a ƙasashenmu na afirka allah ya musu rahama to ba irin mu'abbad raƙumi ya sassabtar ya durƙusa to wannan durkusan ka gane dan uwa babu wanda ake ma sai Allah kuma wa dariqun mu'abbad ko kuma a abinda ake ce ma ibada a cikin luga wannan duk malam yana maka ta'arifin ka gane ibada ne kasanta na farko yace maka sassabtarwa wal khudu da kasantar da kai duk ana fassara shi da wannan ko kace duka su kasantarwa duka azillu kasantar wal khudu da kasantar da kai duk ana fassara shi sai malam yake ka maka dan ka gane a misali ba'irun mu'abbad raƙumi ya sassabtar ko kuma raƙumi ya ƙasƙantar da kai ko kuma raƙumi ai muzallal ya ƙasƙantar da kai ya durƙusa wa ɗariƙun mu'abbad shi kuma a yare na larabci abinda ake ce ma ɗariƙun mu'abbad hanya shimfiɗaɗɗa hanya miƙaƙƙa wadda ba tudu ko rami a kanta ba tudu ba rami a kanta hanya miƙaƙƙa ɗariƙun mu'abbad hanya shimfiɗaɗɗa hanya miƙaƙƙa idan kana muzallalan idan ya zamanto hanyar ta ƙasƙanta ba komi a kanta miƙaƙƙa wadda ta meƙe zuwa ba tudu ba korami ɗariƙu mu'abbat hanya ce miƙaƙƙa ibada ta Allah alƙashin alƙur'ani da sunna idan ka tsayu a kanta to hanya ce miƙaƙƙa ba tudu ba gangare kai tsaye za ta kai gidan aljanna shi ne ma yake kawo miki misali anan don ki gane ya ki hudo miki ma'anar al'ibada kin kada ki gane to laraba suna cewa wa tariqun mu'abbad idza kana muzallalan idan ya zamanto hanyar ta kasanta ba komi akan ta miƙaƙa qad wudi'atil qad wudi'at wudi'at hul aqdam qad wudi'at hul aqdam qad wudi'atuhu al-aqdam wadda digadigai za su yi tattaki a kanta mutum zai taka tak tak tak akan wannan hanya hanya ce mai kakka ba tudu ba ba ba korami kuma halo ba kaya shimfiɗaɗɗa ko yanzu wani hanyar wadda ake ce mata satam in ta yi ta miƙaƙƙa lilon ya kake gani idan motoci sun hayo samanta za ka ji motar ma ta yi wani daɗi na musamman ta maƙi direba ya rinka kwamsa wato gudu a kanta ko ba haka ba ne to uwa musulma idan kika bi hanya ta ibada ƙalƙashin alƙur'ani da sunna babu shirka a tare da ke hanya ce mai kakkawar da ta kai ki gida aljanna wa anna haza siradi mustaqiman fattabi'uhu haka Allah ce wa manzansa ce da su wannan ita ce hanya ta mai kakka ku bi ta wala tattabi'u subula fatabarraqa bikum an sabili kada ku bodin hanyoyi daban wadan ba mai kakku ba to ana cewa a lugga ta larabci ko a yare larabci ana cewa wato ɗariƙun mu'abbad idan kana muzallalan ƙad wuɗi athul aqdam idan digadigai suka biyo samanta suka yi tattaki a kanta wannan shine ma'anar al'ibada amma a yare na larabci ina fatan dai a nan cikin ɗalibai kowa ya fahimci abin da ake nihi da ibada a yare na larabci hanya miƙaƙa wadda ba tudu ba korami ba ƙaya babu wani abu ko kuma a'a wato raƙumi ya durƙusa domin mai shi ya hau kaga ya ƙasƙantar da kai kenan shine ma'anar al'ibaratu fi luga alzillu wal khudu yuqalu ba'irun mu'abbad ay mudallal wa dariqun mu'abbad idha kana muzallalan qad wudi'atuhu al aqdam wadda digadigai zan su hau su tahi ta miƙe sak ma'ana ta warko kenan sai malai ce maka wa shar'an to a shari'a ba me ake ce ma ibada ya ke uwa abida ko amra eh to mun ji kuna ibada ibada kowa matsayinku na musulmi menene ibada a shari'a a shari'a ku ta musulunci menene ibada menene ma'anar ibada malam zai kawo miki wa ummi sani ba ba na hankalin kina ba na hankalin kana a shari'a abinda wa shar'an abinda ake ce masu wato ibada yasmu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal az-zahira wal batina a shari'a abinda ake ce ma ibada suna ne wanda ya tarar da dukkan abin da Allah ke so yasmu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah shine suna ne wanda ya tarar da dukkan abin da Allah yake so wayar dahu wayar dahu kuma yarda da shi ai dan uwa idan kana ibada in Allah yarda ibada ka baka cewa ba sallah da muke wata muke Allah yarda ita ko ba haka bane azumi da muke wata muke Allah yarda shi ha biyayya ga iyaye muna fata Allah ya yarda ya karban mana to abinda ake ce ma ibada suna ne wanda ya tare da dukkan abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi idan Allah ya yarda kai Allah ya so da kai mutanen duniya ba san ka ka damu duk da suke ba san ka amma Allah yana san ka kuma yarda aikin da kake ba ka cewa ba to shi dan uwa din rigimar da ake ka tsaya ga kan ibada wadda tsantsar ta tauhidi ce a cikin ta ka tsaya ka yi ibada tsantsa wanda tauhidi kaɗai ta Allah ne ba kina yin sallah don a ce ku masu sallah bane ba kina azumi don a ce kuna ku masu azumi bane arme ibada ne ba don kin yi arme don a ce ke mai arme a kin yi shi da matsayin ibada ba don neman kuɗi ba ba don wannan mai kaya bane ba don wannan kwamishina bane ba don wannan mai wannan bane kishi don Allah tsantsa to abinda ake ce ma ibada suna ne wanda tar duka abinda Allah yake so yarda da shi shi yasa sahabbai su sun yarda da Allah Allah ya yarda da su eh sahabbai ba radiyallahu anhu shi yasa mummunar kalma ga sahabi daya tana iya sawa kamar da'ira ta musulunci dan uwa musulunci ina ɗan shiya masu zagin sahabbai duk sun mutu da da'ira ta musulunci hatara masu zagin abubakar da umar da usman da ali ko da yake su alin suna iya da matsayi a gurinsu su zaki aisha uwar mumine ummi abdullah sun bar da'ira ta musulunci dan sun kafirta su Allah yarda su su su yarda Allah su yan aljanna ne kai kai ta kanka dan uwa ni da kai mu ne abin tausayi mu ne yanzu muke lalubota eh muke fatan eh lalubo aljanna ne muke lalubanta ne muke ta hanyar alqur'ani da sunna lalubo nan ya tabbata a bai tabbata ba na bar shi eh a wannan ya tabbata lalubo in aiki da shi to shi ne ma da yake ce miki ana a shari'a ta musulunci abinda ake ce ma ibada sallah azumi zakka haji biyayya ga iyaye dukkan ibada da kike yi suna ne wanda ya tare da abinda Allah yake so ya yarda da shi na daga faɗa da aiki aiki na zahiri ne ko na baɗini ne eh a hili ne ake aikin ko a ɓoye ne to duk wannan shine ibada malam yace wa sayati ma yuwaddihu dhalika inda dhikri ba'd anwa'il ibada asani zai zo ma yuwaddihu dhalika bayani akan wannan ahili karara asani zai zo abinda zai bayyana bayani karar a hili ka gane inda zikir inda zikiri barul anwai a wurin inda aka ambaci shashe na irirrika na ibada
ana ga malam zai baka labarin su
wahiya mala yace ita ce tumuna ala salasati arkan an gina ta ne a bisa rukunne guda uku yan uwa musulmi ibadaki an gine ta ne an ɗora ta ne akan rukunne guda uku sai in tsaya in ji sallata da nake ta tabbatar wannan rukunnan guda uku azumi na da nake ya tabbatar wannan rukunnan uku zakata da nake huddawa ta tabbatar wannan rukunnan uku biyayya ga iyaye da nake sun tabbatar wannan rukunnan uku mace an mata aure an ce ta yi biyayya ga mijinta mutukar ba saban Allah bane domin biyayya ga miji ibada ne cikin abin da ba saban Allah ba shin ta tabbatar da waɗannan rukunan uku al'awwal abu na farko kamalul hubbi lil ma'budi subhanahu abu na farko tukwa wanda aka gini ibada akan shi aka gina ibada a kan shi an gina musulunci a musa shika-shikai nawa guda nawa guda biyar ko to ibada ita ma an gine ta ne a bisa rukunne guda biyar don ku gane shi sa da ku ku gane musulunci sharaɗan imani guda nawa ne shidda an haka ne guda shidda an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره to ibada an gina ta ne a bisa ita ma rukunne guda uku saboda masu binmu da muke maimaitawa don duk irin dukancinka duk irin shi fahimtarka in ka saurare mu za ka gane abin karar ya fito kuma dibara ta rage mai shiga rijiya mu dai tunatarwa ne aikinmu da faɗakarwa aiki da shi babu la ikraha fi din to mala yace abu na farko kamal hubbi lil ma'budi subhanahu cikar soyayya ga abin bauta Allah subhanahu wata'ala ka samu kamala wajen so ga ibada ga wanda kake bauta ma shine Allah subhanahu wata'ala ka zamanto kana tsananin san Allah subhanahu wa ta'ala kana kamnar Allah da manzansa fiye da komi da abin da ke cikin duniya nan gabaki ɗaya ɗan uwa musulmi tukwana ibadarka ta samu rukuni na ɗaya cikar soyayyaka sanka ga shi abin bautar Allah subhanahu wa ta'ala ka ba cikakkiyar soyayya wadda ba na ƙasu a tare da ita Allah kake so hiye da komi manzon Allah kake so hiye da komi kaso Allah shine abin bota kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yace irin yadda masu imani masu tsagoran imani masu tacaccen imani suke nuna soyayyarsu ga Allah idan Allah ya an ce musu Allah ya ce abin ya tabbata a cikin alkur'ani ya tabbata a cikin sunna ingantatta ba gudu ba ja da baya haka ake so a same ka domin ibada ka ta samu rukuni na harko sai Allah ya ce ɗalibai ko suna da ayar cikin suratul baƙara aya ta 165 walladina amanu ashaddu hubban lillah أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه
ya isa malam yace kamar yanda Allah subhanahu wataala yace walladhina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda na yi imani da Allah da manzon Allah su suke da tsanani so ga Allah su suke da tsananin son Allah subhanahu wataala soyayyarsu tana da tsanani a wurin Allah sun yi kowa son Allah subhanahu wataala rukuni na farko kenan asani rukuni na biyu na akan ibada ki samu wannan rukunin kamalun raja'i cikakkar ƙauna raja kana ƙamna ƙamna kana fata raja ina fatan ina fatan wannan ibada da nake Allah ya karba fata ko ka ce ƙamna wancan shi so wannan kuma rukuni na biyu kamalun raja cikakkar ƙamna a wurin Allah kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin suratul isra'i aya ta hamsin da bakwai yar gajeruwa aya mai mahimmanci wadda take nuna mana an raja ƙamna da fata ga Allah wayar juna rahamata suna ƙamnar rahamar Allah bautar da suke yi ga Allah ƙamnar rahamar Allah suke yi mumini na gari suna ƙamnar rahamar Allah can labarin zakariya Allah subhanahu wata'ala yake ce mana wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadhanni fardan wa anta khairul warisin fastajabna lahu sai yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in zakariya da shi da matarsa ko kuma abinda aka zano a cikin suratul anbiya labarin annabawa Allah ce innam kanu yusari'una fil khairat sun ga suna gaugawa a cikin aikin alkhairi annabawa duk da darajar su da martabar da suke da ita da cewa ƴan aljanna ne manzanni yusari'una fil khair suna gaugawa a cikin aikin alkhairi dan uwa ba a jinkiri ana soba soba a sannu zan gina masallaci a sannu zan gina makaranta a sannu zan yi rijiya a sannu zan taimaki marayu a sannu zan taimaki zawarawa a sannu zan taimaki marasa lafiya a sannu zan taimaki yan gidan kaso a sannu zan ba a jinkiri dan uwa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una ragaban warhaba suna bauta mana ragaba suna masu kudin rahamar Allah wa rahaba suna masu jin tsoron Allah in ba su bauta mushi ba Allah zai musu azaba to mummune na kwarai wayar juna rahama suna rahamatahu suna kaunar rahamar Allah cikin ibada da suke rukuni na biyu kenan kamalun raja cikakkar fata ko kamna ga Allah subhanahu wa ta'ala wayar juna rahamatahu suna masu kamnar rahamar Allah rukuni nawa kenan mu haɗu na ɗaya shine mi so cikakken so ga Allah subhanahu wata'ala ko na biyu kamalun raja cikakken kamna na rahama ta Allah a cikin ibadar da kake ka ba Allah ita kana da cikakken kamnar rahamar Allah ka ba cikakken kamna Allah ya maka rahama sai rukuni na uku sai kin ajiye hankalinki ɗan uwa asalisu mala yace na uku kamalul khawf min Allah subhanahu wata'ala kama qala ta'ala wa yakhafuna adaba الشيطان الرجيم
daga cikin abin da aka gina wato ibada akan rukunne guda uku a thalisu shine rukuni na uku kamalil khaufi cikakken bada tsoro jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya ce wa yakhafuna azaba suna jin tsoron azabar Allah idan har ba su bauta ma Allah ba suna jin tsoron wa za su samu azaba masu imani na gaskiya waɗannan su ne ababe guda uku wanda aka gini wato ibada a kansu su ne rukuni-rukuni na ibada ba da cikakken soyayya ga shi abin bauta shi ne Allah subhanahu wata'ala ba da cikakken ƙamna ga Allah subhanahu wata'ala na kana ƙamnar rahamarsa ba da cikakken jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kana jin tsoron azabarsa in baka bauta masa ba in so an baki aiki dai mun sabke domin za a tambaye ki ita ibada akan rukuni na aka gine ta eh kamar yadda mun tambaye ki dazu rukunan musulunci nawa ne shika-shikan imani nawa ne shidda ko to kuma yanzu ibada akan rukuni nawa aka gine ta akan rukuni na uku na farko ba da cikakken soyayya ga Allah na biyu kamnar rahamar Allah na uku ba da cikakken jin tsoron Allah ga azabarsa don Allah idan mutum ya san wannan ya saba Allah idan ka san wannan ka bautata ma Allah kana mai tsananin san Allah walladina amanu ashaddu hubban lillah kana bautar Allah kana mai kamnar rahama wayar juna rahamatahu kana bautar Allah kana jin tsoron in baka bauta mishi ba akwai azabas waya khafuna azaba ka hwada cikin sata da yaudara da annamimanci da zina da ci da kuɗi da ruwa da hasada da bakin ciki da gulma da ɗauko tsegumi na wancan unguwa ka kawo wannan guri ki ɗauko labarin karkara ki kawo tawara ta birni eh ki duk ibada wadda kike yi wa an gina ta ne a bisa rukuni guda uku yar uwa ki san da haka na ki kiyaye su sai mu ci gaba mala yace wa qad jama'a Allah subhanahu wataala بين هذه الأركان الثلاثة العزيمة في فاتحة الكتاب في قوله سبحانه وتعالى ما ليش حقيقا Allah ya haɗa tsakanin waɗannan rukunan guda uku masu girma a cikin suratul fatiha haƙiƙan Allah subhanahu wata'ala ya haɗa tsakanin waɗannan rukunan guda uku masu girma a cikin suratul fatiha kuka hakikan Allah tsarkakken sarki maɗaukaki ya haɗa tsakanin waɗannan rukunan guda uku masu girma a cikin suratul fatiha faɗar Allah da ya wara da cewa alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da wani yabo wanda ya cancanta a cikin littafin Allah da sunna yabo kyaukyawa yabo na godiya ga Allah ya tabbata ga Allah Ubangijin halittu. ar-rahmanir rahim Allah mai rahama ne kuma hallo mai jin kai ne maliki yawmiddin Allah subhanahu wata'ala shine mamallakin ranar ranar sakamako nisi ranar alkiyama mai iko ranar sakamako fal ayatul ula to aya ta farko jimalan da Allah ya ce mana alhamdulillahi rabbil alamin dukkan wata godiya wadda ta dace da yabo ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu alam na ainun ba alam ba alam wannan radadi ne na alifun na hamza amma alam ana nihin abin halitta to Allah ubangijin halittu alam taliki ko abin halitta Allah Ubangijin halittu dukkan wani yabo ya tabbata a gare shi to ma da ce fal ayatul ula aya ta farko fiha mahabbatu a cikin ta akwai soyayya ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda malai da kawo miki rukuni na farko a cikin rukunan ibada guda uku al kamalul hub cikakken bada soyayya ga abin bauta Allah subhanahu wata'ala to malai sai ce aya ta farko da Allah ce alhamdulillah dukkan wata godiya da wani yabo sun tabbata ga Allah ubangijin halittu malai ce fi hal almahabba a cikin shi akwai soyayya fa inna allaha mun'imu domin shi Allah shine wato mun'imun Allah shine mai ni'imtarwa duk wata ni'ima da ka gani Allah shi ya ni'imantar shi ya baka wannan ni'ima ka diba ga ni'ima ta harko da zaka gane lokacin da kake cikin dugon maniyi a cikin mahaifa maniyin babanka da na mahaifiyarka suka haɗu Allah ya kaddara zaki zama mutum ko zaka zama mutum waye baka kariya ya tsare ka Allah wannan ni'ima ce ka zamna kwana 40 kana dugon maniyi bayan kwana 40 ka koma gudan jini waye baka kariya da tsaro a wani ba ni'ima ba ce wa mai wannan ni'imar Allah a cikin mahaifa ka diba gani cikin mahaifa fa cikin cikin uwa kuma a cikin cikin uwa kuma a cikin mahaifa kuma yanzu wannan ya ce ka bauta mu shi kaɗai ka rinka haɗa shi da wani aka zama butulu eh Allah shi ne mai ni'imtarwa kuma bayan gudan jini har ka sai kwana arba'in a juya ka zama gudan tsoka a sa maka kashushuwa a turo mala'ika fayin fafihin ro ya busa maka da karin kalon washi mahaifiyar in tana zaune ka diba cikin sai a gaga shi inda kake lunwashi lunwashinta daban naka daban wa ba ka wannan ni'imar lunwashin mahaifiya daban ya huta kai naka daban ya huta kuma daga jikinta jikin cibiya wadda ta liku daga jikinka da inda kake ci kake sha wa maka wannan ni'imar kuma shi kenan ka wuto duniya sai ka mutunce mishi ka ce Allah mun bauta maka ko zama haɗa ka da wani abin bauta ai ka zama mutum ka ba ga wannan ni'imar fa da wannan kariya wa hadainahu najdai kuma Allah ya shirye da kai hanya guda biyu in ka duniya ka san alkhairi ka san sharri nan cikin mu kowa ya san alkhairi ya san sharri in ka gyara ka sani in ka bata ka sani to a cikin aya ta farko akwai soyayya ga Allah subhanahu wata'ala domin Allah shine mun'imu mai ni'imtarwa wal mun'imu shi Allah mai ni'imtarwa tuhibbu ala qadari in'amihi ana son shi ne a bisa gwalgwadon irin ni'imar da Allah ya baka kadi ba ka gani ni'ima ta ido ke da Allah ya yi ki baka mun yaya aka gani ba ta rubu ko ko aka yi ki baki shi ko aka yi ki ba ido kin yi kyau aka yi ki ba ido kin kyau ko aka yi ki ba hanci ko aka yi ki ba kunne amma ka diba ga wata ni'ima ta Allah ga ni'ima ta ido da gani da kike ke da kawai idan kike tura ganin daga ina ke zawa biki sani ba eh kawai dai da ido ne nake gani amma daga ina jijiya take ba da idan gani kiga duhu kiga haske kiga tsanwa kiga wari kiga ja kiga masara wannan mai baki wannan ni'imar da Allah gode ma Allah ba hanci in kika shaki wari baki so sai ki rinka dole haki ko ba ka bane amma in kika shaki kamshi sai ki rinka daga halsha daga cikin kagin tana daga hanci eh in mun sa turare a cikin makaranta yana kamshi to me wannan ni'imar ga baki in kin ɗanɗana gishiri in yayi yawa sai ki to wasu in kina cin to kika taba ki ba gishirin sai ki ɗauki gishiri ki ɗanɗanan wake miki ni'ima ta ɗanɗanawar Allah wake baki ni'ima ta ɗanɗanawar ha wake ba mu ni'ima ta ɗanɗano dumbarin baki guda biyu da aka yi ki wulga kuma haka babu wani laifin sun kai aka yi ki kai wuya ni'ima ta Allah ke sai ki yi dariya haƙorin ki farare ta suto ko ba ka bane ki rihe ki bude wa baki wannan ni'imar to ashe wal mun'imu tuhibbu ala qadar in'ami me ni'imtarwar shine Allah ana son shi ne gurgurdan irin ni'imar da Allah yake bada wal ayatu saniya ayata biwa fiha raja a cikin shi a cikin ta akwai kamna ita ce ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai ko ba ka bane muna kamnar rahama Allah ko mu kamnar sa muna kamna muna kamnar jin kan Allah ko mu kamnar sa muna kamna to ibadaki sai kin yi ta kina kamnar rahamar Allah kina kamnar jinkan Allah rahamar Allah ta gama kowa da kowa da musulmi da wanda ba ba musulmi ba rahamaniya rahimiyya kuwa waɗansu malaman suka ce waɗansu daga cikin malaman suka ce rahimiyya ba mai samun ta sai mumini a lahira ba dan ibadan mu ba Allah zai lullube mu dare rahimiyyarsa a jikanmu a sanya mu gidan aljanna ba zan ibadanmu ba yoke a auna shaƙallun washi da kike yi ta iska da ibada da kike ta shekara sattun ko saba'in don Allah ba haifu shahi ibadaki ba ko ni'imarki ta ido ɗaya a zuwa auna ta da ibadaki ta kima Allah ta shekara sattun ko saba'in ta shekara 60 ko 70 sai ta kare biki biya ba ni'imar Allah subhanahu wata'ala to rahamaniyar Allah rahamaniyar Allah ta gama kowa da kowa rahamarsa rahimiyya waɗansu malaman sun ce ba ta samuwa ne sai alakira ga mummune Allah ya mana rahama a duniya mu mori rahamarsa jin kansa kuma mu samu rahimiyyarsa a lahira mu shi gidan aljanna shi ne malam ya ce aya ta biyu akwai kamna a ciki nata kamnar rahamar Allah falmutta bin rahama wanda aka siffanta shi da rahama turja rahamatu ai shi ne ake kamnar rahamarsa Allah shi ne mai ba da rahamai shi ne mai rahamai shi ne arrahmanin rahim ashe shi ne kuma ake kamnar rahamarsa ka kamnaci rahamar Allah ɗan uwa musulmi wa ayatul salisa aya ta uku kuma fi halkhawf a cikinta akwai tsoro a cikinta akwai tsoro fa malikul jaza mai iko ranar sakamako dan uwa musulmi wal hisab da hisabi ya khafu azaba ai ana jin tsoron azabar sani wa ya khafuna azaba haka Allah ya cewa mumune na kwarai suna jin tsoron azabar Allah to mai mallaka ranar sakamako wa alfa kullu salihatin ataha wa sayyi'atin janaha fil kitabi walida da wannan ne ƙala ta'ala Allah ya ce aqiba bayan Allah subhanahu wata'ala yayi bayani akan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai Allah ya biyo baya da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai a abuduka ya rab ai Allah kai kade muke bauta ma ya Allah ubangiji kai kaɗai muke bauta ma fa hazihi salasa malam yace waɗannan guda uku bi mahabbatika da soyayyarka ne allati dalla alaiha da ita ne Allah subhanahu wata'ala dalla alaiha ta nuna maka ta shiryar da kai alhamdulillahi rabbil alamin warja'uku ne warja'ika da kuma kamnarka ne kaga da soyayyarka ne ta nuna maka alhamdulillahi rabbil alamin kuma halo warja'ika da kamnarka ne allazi ita ce wannan dalla alaihi ta nuna maka ta shiryar da kai ar-rahmanir rahim ka gane cewa Allah shi ake kamnar rahamarsa wa khawfika kuma da tsoron ka ne jin tsoron ka ne alladhi dalla alaihi wannan da ta shiryar da kai ko ta nuna maka maliki yawmiddin Allah shine mai mallakar ranar sakamako waɗannan rukunne guda uku cikakkar ba da soyayya ga Allah shine abin bauta cikakkar kamna ga Allah subhanahu wata'ala na rahamarsa cikakken ba da jin tsoro ga Allah subhanahu wata'ala ka zamanto kana cin eh kana jin tsoron sa subhanahu wata'ala waɗannan ababe guda uku akan su ne aka gini ibada ganin ana nuna mun lokaci yayi nan ya kamata mu tsaya abinda aka ji mun yi daidai wannan ba hikimu bace ba dabara mu bace daga Allah subhanahu wata'ala ne kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan abin da ya tabbata cikin littafin Allah alkur'ani mai girma da sunna Allah ka tabbatar da shi akan zukatan al'umma kuskure Allah subhanahu wata'ala ya kankare shi daga shedan ne Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana ikhlasi cikin wannan da'awa ko kira nasiha da muke yi yi da ba dan kai bai Allah ka tsare mu Allah ka biya bukatunmu na alkhairi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين